الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين
الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق عليه والإجلال العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علي الحكم الآيتين من حكمتك وانصر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا عز الجلال والإكرام يا همة الشيخ كثير من هذا المحضر والتأتي بنظرة تأتينا من زفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا بيار وتبركان إذا من الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى مدينة dubuɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da sha shida na ga watan mars a miladiyar dubu biyu da ashirin da hudu. Insha Allah za mu ci gaba da tsoron Qur'ani daga inda muka tsaya da Allah ta ba da wata ala yake cewa iska lahu rabbu da aslim. Ala aslamtu li rabbil alamin. Annabi Ibrahim ambata yayin da Allah ta ba da wata ala yake masa aslim a tokani ka ruwa ka tsarkake ibada ga Allah ta bada ta wata ala. Kala aslam da rabbil alamin sai ce na miƙa wuya ga Ubangijin ta. A kuma haka ake so duk wanda wato Allah ta bada ta ala ya halice shi to ya sani Allah ya ce masa asali ya miƙa wuya saboda haka abin da ya rage masa ya miƙa wuya kawai. shi da wuya shi ne ka sallama duk abin da ya zama na haka ne to ba ka da wani iko a kan kanka ma ballantana a kan wani lamarin ka komai ka miƙa wa Allah malakai na zo ka karɓa ka gode daga Allah da sirri na zo to ma wannan shi ma jarraba ne daga Allah subhanahu wa ta'ala sai ka karɓa bakka jin wani ya maka wani abu to wannan shi ne sallama wa Allah na Ibrahim ta ce yake aslamtu rabbil alamin na yi sauya ga Allah ta bara ta ta'ala wanda shi ne ubangiji ta ce na ma'auka
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
وأوصى بنا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصى بنا هو وصى بها بما يكره وأوصى بها وتوب ya yi wasiki biha da wannan addini na shi wato shi ya yi wasiki shi an da ibrahim ya yi wasu a wasikin gani yayansa wa yaƙub shi ma annabi yaƙub ya yi wasiki da ya yi wasiki da wannan addini su a yi wasiki yayansa shi sa dole ne sanin lahau da mai yin tafiyar Qur'ani kaga shi Ibrahim shi ne fa'ida. Yaƙo shi ma fa'ida shi. To, saboda haka dole Ibrahim bani wa Yaƙo shi ma bani. Duka su ya ɗan su wasu jiha da ne da milla ta addini cewa su rike wannan addini يسير ترى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا أقول أم لله ألا يا زاقا مكو الدين أنا إبراهيم يتجرع أنت لله ألا يا زاقا مكو الدين الدين المسلمين annabi yaqub ya tare ƴaƴansa al-asbas yake ce musu Allah ya zahara muku addini na lawan kafara kuma dina fala tamutunna kar ku yadda ku mutu illa wa antum muslimun sai kuna musulmai a wannan wato wa'azi ne babba gare mu yadda muke sabati wani shi kansa ma bai damu da ya binciki kansa to a kan ne nake addinin musulunci to shin na san addinin musulunci menene musulunci ka in da ka bai bai sani ba ma'amuwar islam bai sani ba kuma kana musulmi ma'amuwar iman bai sani ba ma'amuwar isan bai sani ba cika-cikan musulunci bai sani ba wankan janaran tambaye ta dilla a wankan janaran bai kai ba a karan kansa ba sunonin wankan janaran bai kai ba kuma abin yankin bai damu da kai ba sallan aurensa bai kai ba sallan kanansa bai kai ba kuma bai damu da kai ba to zallantana matarsa ita ya koya mata shi ne mawar ta ne shi sa na samu wani ba Allah ya aiki ya'ya in kai akalla biyu ko uku amma sai ce mu ana ana ce ana ayati ma ana rubutu ana wata da wata da ana nuna wata da wata na ce masa a kamar kana da abu yake wala an da ya'ya ma na ce amma ba san me ya mai da wala da ne bai sani ba to ciki wanda ya mutu su to ga shi da yadda abu ne na ce to in har kuka yi abuna da iyalin ka ne ya kake yi to ce ba kai kai wata mai shigaru da ruwa zan aiki sai ya haka ya haka sai wa na so kaga da ka kuma wallahi bari in ga mu da Allah bai sallan dare alwaran kan dare wankan kan dare in dai ba da zamana ne kai ka Allah ya saba ba kasar da ta ce kare kare da malami shi ma malamin ya yi kare daga malami shi ma an kare daga malami har a je wajen annabi ya shi kuma ya karɓa daga jibrila shi kuma ya karɓa daga Allah ta gare ta ta'ala to in dai ba wannan hanyar aka bi ba to ba ku shi za ku wannan karatun ba a so ka dinga yin qur'ani ko karatun addini a cikin ce ma'ana ka koyi da kanka koyi da kanka a lalle ka kuma addini amma karatun boko za ka yi koyi da kanka amma ban da karatun addini kuma da kan uwa mu tsaya wa kayukan mu mu koyi addini kar mu sake a cikin wannan duniya ban da mu kuma a cikin lafiyar na da ban da mu tsaya wa kayukan mu sannan da matan mu ko an buɗe su da ahalisi yara sannan ƴaƴanmu ƴaƴanmu kun gani annabawa ne ba kuma abin mamaki ƴaƴanmu ma annabawa ne amma annabin Allah na tara ƴaƴansa wanda ya san su ma annabawa ne kuma yana musu wasiki yana musu tambayar yana gaya musu inna la haqqa lakum dina fala tamutunna kada ku yadda ku mutu illa wa antum muslimun to duk wanda Allah ya ba shi iyalai ya ba shi aiki mu tsaya a kan iyalanmu da ƴaƴanmu mu ga cewa an gudu tare an tsira tare kafin yawan da gudu marmi a fi gudu da abin ba ta yi rikiyo ba ne sai zarta abubuwan kuma biya zama yadda ya zama Allah ya tsaye guda ko ce ala tarmutun na illa wa antum muslimun wato ya umarce su da ta zama akan musulunci har zuwa lokacin wato mutuwa yayin da yahudawa yahudawa suka ce wa annabi Muhammad ألست تعلم أن يعقوب يمات أوتى بنيه باليهودية وجد متحني بني النبي يعقوب ran da zai mutu ran da zai rasu ya ma ƴaƴansa wasiti cewa kar ku bar addini na Yahudawa sai baka san wannan ba sai ku gaya wa Allah ya wannan wannan magana Yahudawa ne magana ce ta ƙarya sai Allah tabaraka ta'ala yake cewa na'am
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون
أن كنت شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قالوا جميع ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الله تبارك وتعالى يكفيها da kuke cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan bayanai yake wai kuma nan ne sa'ad da mutuwan ta zuwa annabi yaƙu suna nan a wajen ne ai ba ta wajen an dubi ta wai suna nan a wajen suna halarci a wajen ne yayin da mutuwa ta zo annabi yaƙu ma'ana alamun mutuwa iz qala li bani yayin da ya kare ayansa gaba daya yake ce musu ma ta abudna min ba'di me za ku bauta wa bayana me za ku rika abin bauta bayana haka ya kare ‘ya'yanta da baƙuwa a zammuna kuma da abin kuma kana rayar ma ba ka damu da ‘ya'yanka ya sallar su ya ibadan su ya koyon karatu duk da ka damu ba to shi kuma yanzu ‘ya'yan ya tara yake tambayan su me za ku bauta wa bayana bayan na da su tunda in yanzu ina raye zan muku fada zan muku nasiya zan muku lafiya zan kunyan ku to zan rasu a bayan na ba za ku bauta me za ku bauta kalu duka ƴaƴan suka ce na abu ila haka ubangijin na sannan shi zan bauta wa ilaha aba'ika wanda shi ne kuma ubangijin iyayenka bari ma ka ji sunayensu ibrahim da isma'il da ishaqa ilahan wahidan ubangijin nan guda ɗaya shi za mu rika abin bauta wa na hannu lahu muslimun shi za mu miƙa wuya ɗan uwa duk baɗalar da ake yi wallahi in mu tsaya kan ƴaƴan abubuwa duk za su zama sauƙi amma rikin tsayawa kan ɗanka tun yana yaro ba ka damu da shi ya koyi addini ya kai damuwar ka ya koyi kamar da kuma ke zai nema kuɗi kai ba ma kuɗi ke damuwar to shi kuma ya ce ya tsara addinin Allah babu ko ka tura shiga ne ba a yi sana'a ba amma ya fara koyon addini ya fara sanin addini har yanzu rashin da za da ya yi mutanen tun na gari ka ba da yaro ana tura masa turanci bai san qur'ani ba wannan ma kuskure ne tun na gari maimakon ya buɗu baki da karatun alƙur'ani ya buɗu baki da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya buɗu baki da farillan sallah sunnonin sallah musabbai ya zama su ya fara sani alkhairi ya riga zuwa zuciyarsa kafin sharrin ya zo to sai kun yi ma a laifin ka da jama'a ce kan na so ya turanci sai ne ina so turanci an ga ba za a tambaye shi turanci ne a kabari ko a lafiya dan kana ka yanzu ya samu turanci na wata tsiyaci wata tsiyaci aiki ko kwaye ba za ka samu ba tun da mun furi da kayan ba za ka samu aiki in za ka zage ka yi wa yaron ka tarbiyya ya samu ya samu aikin lafiya aljanna ka yi sha'awar su kuma an za ka ce wa zuciya a ce ka ce amma mu tsaya a ranar mu a kan ƙur'ani mu tsaya musu koyi addini mu tsaya a matar mu iya addini in ka biyar ta'ata da ake kai ka san ba a san addini ba ne wata mata ba shafin da ke yi waɗanda suka suke da manyan wuri sun san shafin shafin da ke da wani ba shi ne ƙarfin ko su da da wani ba shi ne a ingila to suna shafi suna hira sosai har hiran ya kai su ga cewa ya ce zai zuci ingila ita kuma tana afirka ne shi kuma ya kai turai kuma ba ta ga a mata tana da miji ba saboda haka an ce za su bauta yake zo ne shi ke nan da ta ga sun sa wa sanannin da zai zo shi kada kuma ya zo tare ta da jiki da ya za ta kawai ta samu fila ta ce masa to kala ina so wannan gidan nawa a kashe shi suka ce nawa za ki biya shi ke nan suka yi tsada suka ce ba mu kuma ku ba mu yadda za a kashe ta ce ba kuma ta sa muku rana da lokaci bayan da in suka zo da kanta za ka buɗe gida su shigo su zama da su kuma da ke alaƙi mun shi mun shi ne suka je suka samu yan sanda suka ce to ga wannan mutum mai gida mai nan ba kaza matar ta ce mu kashe shi amma mutumin kirki saboda haka ba za mu kashe shi ba amma da mataki za a ɗauka suka ce a ba komai ya muke kula ne ki ta ba mu rana kaza da daddare kaza mu to shi ke nan za mu nemo suka sa aka shawo mu gidan suka ce matarka ta ce a kashe ka ga ma waɗanda ta ba su kuɗi cewa su kashe ka saboda haka abu ɗaya muke so ka mana rana kaza za su zo su amma kar kai gardama ka bi su suka zo za a kama ka da ƙarfi za a yi yawa kar kai gardama kai ka ci za mu yi rufiya ne sai shi su ba su ba ana nan ranar da zo sha dare yayi shi kenan su wa'annan suka zo suka ce a cikin wani gida sai mata ta ji sun zo su zo ta bude gida alaji yana ciki shi ke da suka shigo a kujinan a kujinan mura aka zo aka kama alaji ba su za su za su cikin suka wuce suka yi waje da shi sai suka yi suka ce sai ɗan sanda suka ce yanzu abinda za a yi kira ta shi ke nan kira ta waya hajiya ta an ta waya alhaji mun gana ne mun kashe ta ce ta ai ba zan gamsu ba kuma ba zai yi mu dawo sauran kuɗin ku ba dole sai kun nuna min gawar suka ce a wannan mai kuɗi ne maza aka nemi wani abun yankawa aka yanka aka samu jini aka sa masa a jikinsa haka yake da suka ɗauki hotonsa mata suka tura mata sama ta shi ke ga shi nan alajini jina jina a kai tana gani nan take ta turo tsoron kuɗin ta ce mutu ta gode ta gode ba ta sani yanzu ana a karin abin da kika aikata nan da ake kusan da dai kada ya sa hannu a kanu wani ne na ci ba uku na rana ce mai gida na gara su na hutu da ta kira addamin ta yayin ta ɗan uwa ta aka tare suka zo su aka haɗu yaye ne yaye ne ake a nemo da annan tsaro yanzu ina yake ai ita ba da san ma ina yake ba amma dai wanda ɓararrun abunan kuma sun zo sun zo sun zo sun kashe aka tafi station aka ji za a rubuta statement tana kuka ana rubuta munafika ba su san addini ba mala iyayen su suka fice suka sa su aima a boko sun suna ƙananan ya don wani karatu ne ba amma ya zama alakairu shi ya ba da shiga zuciya shi ke nan sai ne ya fito aka danna maka da kwarin kuma gashi na tana magana kada ta yi jira aka tsare ta shi ke nan dole ne ya tsare da ita to irin waɗannan ayyuka ne yawa ne yake ba su jahilci ma ba ba da san Allah ba ta ɗauki duniya da fadi ba tura ba saboda haka mu tsaya wa ƴaƴanmu mu tsaya wa ƴaƴanmu su koyi wannan addini su san wannan addini to mu koyi zai shiga yau za su san za su mutu za su san a kawai za su san da su abin da suka aika za su san za su tsaya gaban Allah ta bayar wa ta'ala za su yi lissafin duk abin da suka aika za su kiyaye Allah amma da ka san Allah ba kuɗi ka sani duniya ka sani ko ya ka biyan za ka same ta ta zama ta aike ki kai anan za ka biya hankali to kun ji yadda annabawa ke gaya wa ƴaƴansu annabawa mata abu ne min ba'di wa za ku bota ne za ku bota a bayana su kuma ƴaƴan da in an san da suke bayarwa to wannan shi a inda Isma'il a cikin wato iyaye mu da shi babba ne bilama ya tabbata shi babba wato tabon baba ne idan ba ka da baba da ɗan kai na shi kana baban kai na to wannan shi na wani hannun musulmin wato mu mun sallama Allah subhanahu ta'ala mun ne kauya kuma dama ya tabbata inna duniya inda Allah ya islam addini a wajen Allah shi da aka yi wannan duniya matsayin ba a taɓa wani addini kuma shi kirista ba a taɓa ba a taɓa ba a taɓa wani addini kuma shi yahudanci ba ba ba ba ba addini kan musulunci tun da aka yi duniya musulunci ne addini amma har ma Allah ya cewa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya rike wani addini ba musulunci ba ba za a karɓa masa ba duk wanda ya yi wani addini ba musulunci ba ba za a karɓa masa ba kuma a lahira yana daga cikin tabbatu sai za ka addini a wajen Allah shi ne musulunci shi ne annabi Adam ya zo da shi shi ne annabi Nuhu annabi Shiku duk annabawa da musulunci suka yi me yake bambanta shari'a shari'a ce ke bambanta shari'a wancan ga yadda shari'a take shari'a wa'annan ga yadda shari'a take an gano saboda haka wannan musulunci da Allah ya bamu shi ne annabawa suka yi domin gode wa Allah kuma kuma insha Allah inda annabawa suka shiga na tsira a aljanna insha Allah nan za mu shiga Allah ya tabbatar da mu a cikin wannan addini Allah ya ba mu ikon aiki da abin da wannan addini ya tsara saboda mu gudu tare da tsira tare na'am
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah ta ba da ala yake ta wacce al'umma ta Yahudawa. Wato wacce al'umma ta annabawa ta salihan bayi. Kada halar ta riga ta shuɗe. Ta riga ta shuɗe. Laha ma ka saba duk abin da ta aikata na alkhairi yana tare da ita. Kuma Yahudawa da kuma kasarki abin da ta aikata yana nan tare da wala tu'alula amma kafin amalin ba za a tambaye su ba abinda ba su za a tambaye su abinda su kanci suna aikatawa ba kamar yadda su ma ba za a tambaye su abinda suka aikata wato wannan shine bijiddin la bijaddin kulla masjid wato komai har ka ce ba rana in ya mutu ka zama alfahari da kashi ne yi kashi ne da tambarin ƙarfin da alfahari ne har ka ce ba rana kai wayo kai shi ne kawai don kasance wanka ɗan wani in dai baka yi wani yin na wani ba ya ɗauke ne sai ba ka in kana so ka an ka kai ɗan wani ne to kai hali irin na wani a shi Ibrahim Allah ya rama da ita ya ka yi kamar shariki shariki sosai amma sai wani yana kan biya yana kan biya wasu ayyuka mara ta to biya ne to sai zan ko mutane sun bar shi ya zai jiba suna zagi suna aiwata shi to akwai wani ba Allah shi kuma ba tarihi ba ne baki ne amma malami ne sannan mai aiki ne da wato shari'a hakiki ne su ce aran ma qur'ani alimi ne su ce shi kuma mutane suna girmama suna girmama wata ran suka haɗu sai shari'a ne ke cewa a ka duba ne kai baki ɗan baka ubanka baki uwarka baka kai baki amma ana girmama ana mutunta ka ana ɗaukaka ka ni ko gani fari kyakkyawa shariki ne asali amma ana wulaƙanta ana ɗaukaka sai ya ce ba san da ya faru ya ce abin da ya faru shi ne ni da nake baki ɗan baka sai na ɗauko da jirgin wato babanka da irin halayensa na kirki da abinsa to shi ne sai aka daine a cikin sifar baban nasa sai ake girmama ake mutunta ne kar kuma wanda kake a fari da kanin kyakkyawa mai asali sai ka bar asalin nasa sai ka dawo kan asalin nasa shi ke na sai ka ɗauko halin na iyayen na gudawa sai ka yi irin halayensu sai aka gani ka kamar su sai ake ba zara ɗan ɗan shari'i ne kun ta haka ne ba haka ne ba saboda haka kowa kar kai ba ba na ka ba a kai dai waye ne kai dai waye ne shi ke nan mama za ka ga kai dai waye ne tsira ka fiye guda kullum kurinku ainihin yayanmu da annabi yaqub annabawa ne da annabi ibrahim su ne iyayenmu to ya tilka umar arkal wata jama'a al'umma ta wuce ta wuce ya abin da aka na kai ina tare da ita kuma abin da kuka aikata yanzu a kan ki za a kama ku shi ne la tusallu amma kan ya ba za a tambaye ku ba abin da kuka aikata kamar da suna ba za a tambaye su abin da kuma ba aikata ba kalu
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله أكبر وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا يهود أتكتي كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا يهود أتكتي duk wanda ya zama ba Yahudi to shi yake kan hanya madaidaiciya. Nasara ma suka ce duk wanda ya zama ba Nasare to shi yake kan hanya madaidaiciya mai kakkiya. Ka faɗa ya rasu da lafin ka faɗa ka ce bal nattabi bal nattabi bari dai mu muna jin millat Ibrahim muna jin addinin Annabi Ibrahim halittar wanda ya karkace daga dukkan addinin da ba na gaskiya ba zuwa ga addini mai kyauke wa ma kare da mushrikin kuma annabi ibrahim shi bayya daga cikin mushrikai bayya daga cikin mushrikai Allah tabaraka ta'ala bayya ambatar Annabi Ibrahim a cikin Qur'ani har sai ya kubutar da shi daga wato mushrikai da masu yin shirka abin da yasa saboda kowa yana danganta kansa da Annabi Ibrahim Allah Allah na Makka mushrikan Makka abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun kullun su su ɗayan Annabi Ibrahim ne abinda kuke kan addinin annabi Ibrahim ne na mai runguma subhanallah Yahudawa sun harce su ana annabi Ibrahim abinda kuke kai shi ne abinda annabi Ibrahim yake kai kuma haka ne nasara kuma ba kuke ba to shi zai Allah sai ko ma kana da mushrikina shi annabi Ibrahim bayya daga cikin masu shirka eh kuma abin nan da Yahudawa suke faɗa cewa sai an zama da Yahudi sannan a zama hanya madarika ƙarya suke abin yin da na tara suke fada cewa su an zaba na kare sannan a zama a kan hanya madarika su ma ƙarya suke na haƙuri
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأحباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الله تبارك وتعالى يسي كل مسلمين tun da kuma abin da kuka ce cewa wanda ba ya kan nasara bai ya kan dini yahudawa wanda ba ya kan yahudu ba ya kan dini su kuma musulmai ga abin da za ku ce Ƙulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah wa ma ƙunna ina mun imani da abin da aka saukar mana na alƙur'ani wa ma ƙunna ila Ibrahim mun yi imani da abin da aka saukar wa annabi Ibrahim na daga takardu guda goma wa Isma'il mun yi imani da abin da aka saukar wa annabi Isma'il da Ishaqa da Yaqub wal asbab mun yi imani da abin da aka saukar wa asbab wato ƴaƴan annabi Yaqub ne asbab wa utiya Musa wa Isa mun yi imani da abin da aka ba wa annabi Musa na at-Tawra da abin da aka ba wa annabi Isa na Injila ba kuciyar madina kai ne mun imani abin da aka ba wa annabawa yin su nan kuce la mu tarbi baina ahadin min ba ma rada kowa a cikin su mu ce mun imani da wannan da mun imani da wannan ba mun imani da dukkan su gaba daya ba ma rada ko daya wa nahnu lahu muslimun mun yi ga Allah lamuran mu mun musulunta ga Allah tabaraka wa ta'ala to irin wannan imani shi ne ya gagari wato yahuda da nasara sai su raba wannan suka fi imani da wannan ba sai da wannan misali su yahudawa sun yadda da annabi dan musa tashin su da yawa da annabi isa ya zo da fita wanda suka yadda su ne aka ware suka zama da karawa sauran da suka zama kafirai to ana nan su da nasaran da su yadda wanda suka rike suna yi a sauran annabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam nan ma da yawa daga cikin nasaran da yawa daga cikin su suka ce wannan kuma ba su yi da shi ba to amma mu kun je da Allah ya ce ga zama sun yi mun imani da kowa a cikin waɗannan gaba to Allah ya ce
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم Allah tabaraka wa ta'ala yake fa in amanu bi mithli ma amantu bihi idan yahudawa da nasara sun imani irin ta tabbacin wannan imanin naku ko musulmai to fa kadin ta dawo to kuma sun shirya sun shirya in ji sun imani irin wannan imanin naku ba su raba kowa cikin manzanni ba ba su raba kowa cikin da tabarutun yadda da kowa da inda wallo kuma ba su su shiga hanya mai rikiya da inda wallo idan kuma suka saba suka ba da ba a da bai imani ba ina ahun fi shiga da za su ji shi ba a cikin sabani kullum suna cikin mutu kai saboda ne ga hanya rufe iya ka rike ka kika yi to za ka kuka da wuya za ka dinga yi ka buga kan ka buga kan ka rasa ina za ka rike daya sai ya kashi ka mulla da sannu Allah zai shi zai wato isan maka sharrin ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai isan maka daga sharrin duk abin da sai Allah zai shafe ka wa saniu shi Allah ya yi ne da dukkan maganganun al'alim masani ne da halayensa a wato yahudawa da nasara har yau ina ba sa son annabi ibrahim ba sa son qur'ani ba sa son musulunci ba sa son sunan musulmai ya ishe ka ne irin abin da suke a gazzaro abin da suke a gazzaro kawai ya ishe ka nuna maka maƙiya musulmai mafiya musulunci ba sa ba sa yau da da yadda za su a rayu gari za a mutane ko ɗaya mai nisa shi a duniya shi ke na ɗagun da sai dai ba yadda za su yi wutan da ta ba yadda za su yi wato maƙiyin kai wurin sa kullum ya kace ka amma sai zan to linzamin da yana hannun masoyinka wa ana to yin shi ne Allah ta bada ko to linzami na su ka san da yake da ake yi shi linzami ko yan niyan gudu in an ja kai ya da to linzamin da raga masu yana hannun waye Allah ta bada ko shi sa jinyar da suka so su ga ba musulmi ba musulunci ga Qur'ani za su iya har abada da za su iya sai dai ku mutu da bakin ciki musulunci yana nan in kurin ku ku rusa gidaje kamar da kuke a Gaza da ana gida akan da wanda aka rusa yanzu da wanda ma ba a rusa ba za su wuce gaba da ba su yi ba su je su wuce in kurin ku ku kashe musulmi yanzu da ana da wanda aka kashe domin wanda ba a kashe da kowa zai mutu kowa zai gida su da suke kisan za su rage a ina iya yin kuma yin zamanin marmala shi kuma musulmi wallahi idan ka kashe shi ma ka san me kai mutum ne zai je masallacin sarkin gombe a can zai yi sallar juma'a na zo zan kogo da kudin lashe shi ke na so ka doka da jinsir ne ka sabuwa da ke zuwa rage maka hanya in ba jiya zaɓe shi ke nan na ga sai awo a a ce ka buga jiya ko ƙofar ka ta hanyar ne wajen buƙatarsa ba tare da ya wahalar taka da ɗau ba to haka misalin wanda ya kake kai ai zai ma hanya ne da ma ai san kanu ba ai da garin da ma da ka aike ka to ka kama hanyar zuwa da yau da ba ka yi da kuma kai da ba ka sani ko ka sani da garin da aike ka haka ma hanyar zuwa da yau saboda haka mu gyara a halayen ya zanto in ma wanda zai kashe ka ɗori in ma za ka yi irin wannan mutuwa da wanda muke roho in ma afdal za ka yi roho idan ta je ala ayyu halin kana shirye da kamar ba komai wani yake cewa mai gudun mutuwa don kuka maganin mutuwa ba tsada ne mai rajin na ranka kai aiki kawai mai kyau ka zama akan shiri inda kake sai ka mutu aina ma ta kuma duk kuma mutu da kuke sai mutuwa ta dace ne ma matsayarsa aiki ne kyau to saboda haka Allah ya ce cewa idan kun yi imani da irin abin nan da suka imani da shi to shi da suna kan shirya idan kuma sun ba da baya to lalle ba ku gushe ba a cikin sabani kuma Allah ya isar maka wa ku shirya a Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne sannan kuma mutum ne na'am subhanallah
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله مؤمنين wato rin Allah su mummunan rin Allah wato abinda ya jawo wato wannan magana Allah ta ta'ala shi ya rina mummunai da irin rinin a shi ya ƙaje su a haka ya halice su a haka a irin wannan wasu tsari na imani da su kan waɗannan abubuwa shi za a ruwa sallahu duk wanda ya ganta a kan musulunci in da ko ganta a kan musulunci kai ka yarda da Allah da manzon Allah ka yarda da Qur'ani wallahi ka daga hannu da gode Allah ka san me zan abin da ka bi da dabara kuma da mutum imanin ba ba su imanin ba ba a duka imani ba ba su abin da yake aiki shi ne shi a ta'ala da take aiki in ya kuka imani zai ka imani wato irin mulkin Allah ba irin mulkin shugabannin duniya ba mulkin shugabannin duniya yana kallo a mulkin nasa ana yin abin da baya ko in ka yi da iya mulkin Allah ba da shi ba abin da za a yi zama wato ya fita daga iradarsa ko ta kira da samu duk abin da za a yi dama abu ne wanda dama hakan za a yi dama lan mu kai ko rama kan mai naji da kagaran zukamun musulunta to Allah ne ya tura musulunta ba ka jira da bara shi sa ma za a ce ko mu hafi ko ka kuri ka dinga jariya ko ka dinga rayu ko ka ce ka san kanin ka misalin da shi ne wanda lafiyar ta karo ga babban gida ga babban mota ya fito daga babban gidan sa bayan ya yi zan kaya sa turare sa babban gari ya fito ya shiga mota sai ta ga asibiti da ya je ya samu marasa lafiya suna kwance sai ta jira jirgin ya fito da su kanan kaki ba da galibi ba ni ma ne a ne ko da ku to yanzu shi da yake da matsala ko shi da matsala yake da matsala to haka idan shi ne yake kaga ya zo yana jajin wani yake da matsala jarrabawa ce Allah hada shi da ita da Allah ya su da kai ne a cikin wannan jarraba shi ne shi akan shi ne saboda haka wanda suka gane Allah da yara ko tsara sukan ba sa rubuwa da shi da Allah ya rasa ba sa rubuwa kuma wani abin da ya kamata mutum imaninka kai ba kwana ba kwana da zai an rubuto sai na abokai yana faɗi Allah ya kara masa ya samu cewa ya kafasta ɗaya ba ta shiga aljanna da zai aminta ba sai ya ga ɗayan mataki nan ne ya tsira kaga wani kan al'amuran abu kai ma da kake kan shiryan baka da garanti yawa mutanen kirki za ga sun kuma mutanen banza an da ana nuna su ga mugun aikin na mutanen banza sun kuma mutanen kirki Allah ne wanda yake biyu bukata yake kula saboda kan ga san kan kan shirya ka gode wa Allah kuma ka roki Allah ya baka sadaki shi sa akwai addu'a annabi Muhammad ya mukallib al-qulubi sabbit qulubana ala dinik ya ne biyo yake yake so ka tabbatar da bukatun mu akan addinin ka murayi akan yi akai saboda ka kai ma har yanzu ba ka da abun alfahari sai ga kaga kamun dukuna saboda haka sun ne Allah ya ce da sallah su rihin Allah ne Allah ne ya buɗe su a haka ya halice su a haka na su yi imanin da dukkanin manzanni dukkanin da su yi imanin da Allah su imanin duk abin da Allah ya sa imani shi ne Allah ya ce man asirin ya lafiya wa ya fi Allah iya yi ba ba wanda yake Allah iya yi wato wannan yahudawa ko in ce nasara su ne idan wato aka aiki yaro idan yaro ya kai kwana bakwai da aihuwa za su ɗauko shi su kawo shi ko wani ruwa ana kiransa ruwan sarki ana kiran ruwan al'amudiya za su wanke shi da wannan ruwa idan suka wanke shi da wannan ruwa bayan kwanansa bakwai yake wannan yaro yanzu ya zama da na tsari na hakika kuma yana kan addinin nasara wato sirrina su ke nan ya zama tabbataccen ba tsari shi ne Allah ta zara ta ta'ala ya ce to su wannan rinin suke ko su su kuma mumine rinin Allah ta baya ta Allah ne ya rina su yadda ta ga wato mumine yake rina su tsari ko duka masu rini suna a rini amma akwai rini da ya gagare su abin da yake sani aka rina su kowa wani haka yana ya kowa yi ana rina baki ya kowa ko bulu ko ya kowa wani kala ana yi kowa yi amma ka taɓa gani abin da yake baki an kawai da yin ya rina shi ya zama kai ka taɓa gani ba zai yi turminin meri in dai abin nan da ne ko bulu ne to da ita ne da sun bani kanta da ita ko san a je irin wannan ne Allah Allah za ka ga duk kiwon da ya yanzu da da kare sabbaki kirin gashi girman sabbaki kirin yanzu sai ka ga ya kayan ya yi tarihi yau mari ya yi wani wani a shi daga baki ya fara da yau tsari Allah ke eh sai canza shi ke sun ban da alaba wannan da ke yi wannan rai ta ba da kyauta to shi ne to haka Allah ta ba da kyauta ala yake cikin ikonsa a kuma yake dukkan abin da ya ga dama a sa shi ga dama na to duk wanda aka aika ana ayyukansa a kan wato fitira ce ta musulunci in wanda za an aika aka haife ka akan addinin musulunci idan iyayensa musulmai ne to ya ji sa'a ko ya wanzu akan musulunci idan iyayensa yahudawa ne shi ke nan so su ne da shi da rahude idan nasara ne kiristoci wasu ne da shi ba da kirista idan kuma majusawa ne har na tura wanda za su da addini shi ke yin su da shi haka to shi ne Allah ke cewa yawan wane ne ka gani ai babu wani a hasan ne Allah ya ga wanda ya kai Allah ilimi wannan shi lafiyan da na yace ya rahmanu wa adili ne kuma Allah adili masu bauta ne da zuwa gare shi
قل أتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون
قل أتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل فقد أمرت يا رسول الله كثير منكم أتهاجوننا في الله أه لا تريد جاية دموني على مريم الله دنيا زعل النبي بغرارة hakan su da mutane da ke duk annabawan da aka fitar mafi yawan su gaba daya daga bani Isra'ila da su da kuma da sun ce annaba laraba gaba ɗayan su guda hudu ne amma sauran duka mafi yawa duk daga bani Isra'ila da su da mafi yawan su gaba daya to shi ne sai suka dinga tsammanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma a cikin su ne shi da ya fito a cikin larabawa ya zuba da tuwala ba su imani su sun san ba Allah ya aiko shi ba inda Allah ya aiko shi ga ga ga ga baruwa ne ga baruwa ne din yahuda wanda za mu a cikin da aka fitar ba saboda haka kuka rashin imani to shi ne Allah ya ce wa haka gaya musu za ku yi jariya da muni a cikin lamarin Allah dan ya zaɓi annabi daga Laraba bayan Allah shi ne ko ubangijin kuma shi ne ubangijin naku yana da damar da zaɓa daga bayansa wanda ya ga dama yana da dama shi musulmi kirki in zaɓuwa aka aiko ba zai ta gabi ba ta wani zaɓuwa da aka aiko shi ta suka bi to amma idan mutum ya zanto a dama nan tagazan ne da shi ka sai da dariya to Allah yana yin abin da ya ga dama ne kuma yanzu wannan abin yana faruwa har a cikin mu ba a ga wanda baban su ne baban sa babban malami ne shi kenan shi an yi da shi shi kuma da ya tafi malami ne wanda kuma ba za su zama da rigar to shi kuma ya kai su yayi karatu yana in tiyadi to sai kuma da ko ana tiya ko kuma ko kuma wai dan dan su waye a karatu addini ba dan gidan ku bane sai wanda yake a yau hujin taron in ka kana so in kana so ka zama ɗan shehi ne da gaske to ka dace da yi karatu kuma ka yi aiki da karatunka sai ka gaje shi daga cikin wani malami yana ce mana ita ku malamai ba na ainihin malamai ke su malamai sarakuna suke aima amma in an samu malami aka yi da ya aiki malami to za a ya aiki ko ina ta an nuna shi amma galibi kuma suna suke a ba ma'ana ya azaba sun yi wa karamin babansa ko na yi musu ake ya tashi ne sun yi tsaye karatu sai ya rubuta da nan mutum da ake ya tsaya a yi jiki haji irin na baban zai ga tsaye kawai yana ganin a yi girman nan da baban sa yake da shi kawai ga nan girman zai a sama zai yi saboda haka shi burinsa wanda kuka zama almajiran baban to shi ma da baban ya mutu zama almajiraka to ba da gani mutum zai yi mun fi kai kara fi kai kara to kuma za a ga wani malami na Allah ya fi da shi ne ko mutane su miƙa masa wuya sun yi ce malami ne mara su tambaye su shirin ma su mutunta shi ne da kwanan da muke kwallo da shi kwanan da muke kaza da shi haka dai ya tsane shi daga matsalar kuma dai ba shi abin da ya bashi to sai ga mutum ya ga ga sallarawa amma mutumin kirki ko ɗansa ne na cikin sa Allah ya ba shi karama da wurin jima sai ya zo da sadaka aikin Allah ya tabaraka wa ta'ala to da ka atuhajjuna billahi za ku dinga jariya da mu a cikin lamarin Allah dan ya gaji annabi daga larabawa bayan shi ne ubangiji mu shi ne ubangiji ku yana da dama da zaɓa daga cikin bayan sa wanda ya dama wala na a'maluna kuma ayyukan da muka aikata suna tare da mu da su za a saka mana irin ayyukan da muka aikata wala kun a'malukum kuma suna tare da ayyukan su na su ne da su za a saka mu wa nahnu lahu mukhlisun wa nahnu mu مخلصون ما تركه وتوتاني له ده الله تبارك وتعالى من الشيوع الدين الله كما مو متفدا شيوع الزعفا يفد النبي daga cikin mutum ya da la kama da shi la mana jagoranci la kara na cikin qur'ani da cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya rama a cikin wannan addini ya kashe ma a cikin wannan addini tare da mu da iyayenmu da iyalanmu da matanmu da ƴaƴanmu da biyanmu da da cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sha'awar insha Allah za mu ci ita ta tambaya